والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin 26 ga watan Jumadal Ula shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talibin wanda rana irin ta yau muna karatu cikin wannan littafi na adda'uwar dawa na Allama ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Malam yana magana a kayin wani fasali wanda ya kulla shi a bararun zunubi wal ma'asi irin cutarwar da zunubai suke ma bawa da yadda sabo yake cutar da rayuwarsa fidda rain mun tsaya kayan hadithin da imamu ahmad ya rawaito daga anas dan malik inda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci yayin da ake mi'raji da shi ya wuce ga wasu mutane da suke da farata na karfe suna kwakwatan fuskarsu da kirazansu kuma ya tambayi mala'ika jibril waɗannan wane ne sannan sai mala'ika jibril ya ce masu ne waɗanda suke cin namukan mutane kuma suna kutsawa cikin mutuncinsu wato wanda suke cin naman mutane kenan kaga ashe zunubi yana sabbaba wa mutum a masa azaba a rayuwarsa ta barzahu. Ya ce wa fi jami'in Tirmidhi, ya zo a cikin jami'in Tirmidhi min hadithi abi hurairata ƙala ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, abu hurairata ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين a ƙarshen zamani wasu mutane za su fito yaktalluna duniya biddin waɗanda za su dinga yaudarar duniya da addini ma'ana suna yaudarar mutanen da ke duniya da addini sun bayyana a siffa ta addini amma kuma akasi suke wayulabbisuna linnasi ko wayalbasuna linnasi musuka dha'ni min al-lini kuma da suna sanyawa musuka dha'ni almasku yana nufin aljildu suna sanya shi kaman a ce warki ko fata suna sanya musuka ba'ani fatar tinkiya minan leni saboda nuna taushi da nuna cewa su masu taushin ɗabi'a ne alhali kuma wato ɗabi'unsu tamkar na kirkeci kamar dai yadda turawa suke kwatance suna cewa sheep in wolf's cloth ne ko abin nan a wolf in a sheep's cloth eh, na akka sabin kyarkeci a cikin fatar fatar tinkiya alsinatuhum ahla min as-sakr harasansu sun fi siga zaki saboda sun iya magana wa qulubuhum qulubu dhi'ab amma zukatansu zukata ne na kyarkeci, amma gashi sun bayyana tamkar tinkiya, ka san tinkiya tana daga cikin dabbobi mafiya lafiya ko za ka sake da ita baka tunanin ko tunkurinka za ta yi to alhali kuma ashe kyarke ce ya Allahu azza wa jalla Allah maɗaukaki yana faɗa dangane da waɗannan mutanen da suke bayyana salaha amma kuma mutanen kawai ne abi ya gatarwon wa alayya ya ji yanzu da ni ne za su yi yaudara yanzu gare ni ne za su yi karan tsaye ishtira'i karan tsaye kenan yanzu a ni za su yi makaran tsaye gani za su yaudara Allah zai faɗi haka gare su don haka sai Allah ta'ala ya ce fabi halaftu ina rantsuwa da kaina لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران zan aiko wata fitina akan irin waɗannan azaba kenan tada'ul halima fiha wanda za ta sanya alhalim mai kawaici da haƙuri da juriya ma in fitinar ta zo sai ta sanya shi hayaran wanda yake ɗimautacce ya rasa ina zai je hakurin nasa ma ya ƙare saboda tsananin fitinar ta kai gaya. To kaga wannan hadithi yana nuna kenan duk da cewa Sheikh Nasiruddin Albani ya ba'afa shi wannan hadithi cikin da'ifut Tirmidhi. Amma saƙon da yake nunawa irin saƙon hadithan da suka zo ne a baya ingantattu cewa saƙo da zunubai sukan sabbaba azabar Allah ta zakke ba kawai ga wanda ya saɓon ba har ta shafi wani ma. Wa zakara ibn abi duniya min hadithi Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi. Hakanan ibn abi duniya ya ambata daga hadithin Ja'far ɗan Muhammad an abihi daga babansa, an jaddihi daga kakansa, Ali ibn Abi Talib. Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, shi ake cewa Ja'far Sadiq, ɗan gidan Muhammad ibn al-Hanafiya. Ƙala, ƙala Aliyun ya ce Ali ibn Abi Talibin ya ce, يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود Ali bin Abi Talibin ne yake wannan magana, magana ta hikima, irin wanda suka kwankwaɗo min mishkatin nubuwa. Ya ci anan nasi zamanun zamani zai zo wa mutane, la ya buƙa minal islami illasmuhu ba abin da zai rage na musulunci sai suna, in an ambaci musulmi duk suna nan. amma zahiran ɗabi'ar musulunci ta kau gabarin mutane. Wala min alƙur'ani illa rasmuhu ba abin da zai rage na alƙur'ani sai rubutun, amma ba a aiki da shi. Za ka ga an haddace ƙur'anin da cikin magabata. in kana karanta batun magabata musamman sahabbai da kuma waɗanda suka zo bayan su tabi'ai idan aka ce ƙurwa'u musamman ma babu kamar cikin sahabbai an ce ƙurwa'u ba suna nufin ƙari'i ba ne fa ba wai jam'in ƙari'i wanda ya iya rera karatun alƙur'ani ya haddace ba shi suke nufi ba ƙurwa'u su a wajensu malamai da suka san ƙur'ani suka yi ilimi a cikinsa kuma suke imtithali su suke cewa qurra'u saboda karatun alqur'anin yana tafiya ne da sanin ma'anarsa sanin ma'anar kuma yana tafiya ne da tadbiki shi saka suke ɗaukar lokaci ba su yi hadda ba akwai sahabban da suka ɗau lokaci ba su yi hadda ba kamar Umar ibn Khattab ya ɗauki lokaci kafin ya haddace suratul Baqara ba wai dan babu kaifin basira ba duk ayar da ya zo da take umarni sai ya ga ya saba da umarnin ayar da take hani sai ya ga ya nesanci abin kwata-kwata tukunne yake yin gaba kaga sai ta zamanto kenan wato hibzan wa tatbikan kenan shi yasa ka zaka ga cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da yake ambatawa yace ai Umar ibn Khattab ya kasance alqurwa'u sune julasa'uhu sune waɗanda suke zama a majalisarsa ‘yan majalisa da yake shawara su sai kira yace qurwa'u To na Ali bin Abi Talib ya ce zamani zai zo wa mutane ba abin da ya rage cikinsu, ba abin da ya rage na musulunci sai suna, nominal Muslims kenan. Wana min alƙur'ani illa rasmuhu ba abin da ya rage na alƙur'ani sai rubutun. Masajiduhum yawma idhin amira masallatayyansu a wannan lokaci zaka ganta a raye ana cika ta wajen sallah. ku duba fa abin da Ali bin Abi Talib yake ambatawa ai bai san abin da yake gaba ba don haka irin waɗannan maganganu abu ne in ma sun jiyo ne daga wajen annabi ba su sarraha ba ko kuma sun fahimto daga cikin wasu maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace zaka ga masallatayyansu a lokacin a ciki an raya ta amira rayayyu saboda ana yawan shiga ma ce wahiyar kharabun min alhuda amma masallatan rusassu ne daga shiriyar da ake so su kimsa wa mutane an cika masallin ban da wannan sai kaga an shiga cikin masallaci an yi da sallah ana fitowa kuma sai a ɗauki roba roba mutum a tafi da shi an cika masallaci an yi sallah ana fitowa kuma an fita da wayar wani ko an ɗau takalmi mai kyau ko kuma an zo masallaci an cika amma idan an fita kuma sai a koma majalisi sai a zauna sai a ci gaba da gulma har zuwa la'asar kuma daga la'asar idan an ce hayya ala sala a sake tasowa to kaga masajiduhum amira wa hiya kharabun min alhuda kenan masallatayen an raya su amma kuma an rushe su daga abin da ake so masallaci ya zama ginshikinsa shine shiriyar da Qur'ani ya zo da ita yace ulama'uhum sharru man tahta adimis sama a wannan zamani sai ka ga malaman zamanin su ne mafi sharrun waɗanda suke zaune a ƙarƙashin rumfar sama ko farfajiyar sama su ne mafi sharri ai duk lokacin da malami ya sami ilimi amma kuma ya ƙi ɗabbaƙa kuma ya bi son zuciya, ai yanzu shi ya fi kowa shan ga bal'amu ɗan ba'ura, da Allah ta'ala ya ba shi ilimi, ilimi mai yawa, har Allah ya yi acknowledging irin ilimin da ya ba shi. Ace nahu ayatina, mun ba shi ayoyinmu, ma'ana an ba shi ilimi, fansalaka minha, amma sai salube daga cikinta, insilah. kamar ka kama abu na yaka ka zuge shi ya fita daga cikin kwaroransa fansalaka minha sai ya fice daga ciki sai ya bar ilimin gefe shi kuma ya salube daga ciki tas to a dalilin haka fa atba'ahu shaytan sai ya zama shaytan ne yake take mar baya ba wai shine yake jansa ba a'a shaytan ne yake take mar baya ba ce aka ce fattaba ash-shaytan ba fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi a baya da yanzu ya samu jagora wa kana min al-qawi to shi saka yace ulama'uhum malaman su sharru man tahta adimi sama su ne mafi sharrin waɗanda suke farfajiyar karkashin farfajiyar sama minhum kharajat alfitna wa fihim ta'ud daga wajen su zaka ga fitina ta fito kuma fitina tana tukewa zuwa wajen su Allah ka shirar da mu وذكر من وذكر من حديث سماك ابن حرب عن عبد الله ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كما أن أنبت دق حديث سماك ابن حرب دق عبد الرحمن دم عبد الله دم مسعود شكم يجيو دق بابانسا شيني عبد الله دم مسعود قال عبد الله دم مسعود شما يكي فدا كلام سنبي رفع أبا إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها idan har ya zamanto zina ta bayyana riba ta bayyana a cikin alkarya to sai Allah ya ya ba da izini ga mala'iku su halakar da ita zina idan ta bayyana zina ta bayyana cikin mutane wani irin bayyana ne yanzu zina ba ta yi ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin alamomin tashi alkiyama a bakin hanya za ga ana zina yanzu ana yi haka ne ko ba abin da ya kuya yanzu a cikin abin nan website akwai website na fasikai duk abin da mutum yake so zai ganshi wani ma live ne live ne ake yi wani ma duk suna nan irin waɗannan abu ne mai sauki kaga mutane sun shiga cikin wannan suna kallace-kallace. Ko a nan garin ana zina bakin hanya. I, ni ɗan a caɓa ne ya gaya mu. Na dawo daga Kano na hau a caɓa wajen karfe goma sha ɗaya da wani abu. Za a kai ni gida. Kawai sai muna hira da shi ɗan a caɓan sai yake ambata mai. yake cewa malam muna ganin abubuwa da abin nan da in dare nace kamar me ke ni na tsan mata ma ko su aljanu ko wani abin nan sai ce min ranan zai wuce ya ga wanda wata sai fahimci inda ya dosa yace wallahi a gefen hanya malam yace musamman in dare irin karfe ɗaya ko wani abu irin wannan ka duba shaidanci fa karfe ɗaya ba a shiga gida ba wasu sun baccin ya so ma isan su suna so su tashi su yi kiyamun laili to duk lokacin da zina ta bayyana a cikin mutane da riba riba yanzu wace kusurwar riba ne ba a shiga ba salin alin ake yin ta kuɗin ruwan na yanzu ana ta shiga cikinsa sosai baki a rufe wani ma bai san wani ya yi bayan banda Ubangijinsa. Ta waya yanzu har talle ake yi ko? Ba sai an je banki ba, akwai kamfanoni na bada bashi na riba. Haka kawai ma idan za ka yi browsing ka duba wani abu sai gana bijiro maka da shi. Za ka karɓi wani miliyan naira kawai ɗan interest ɗin bashi da yawa. A kaza, kaza 500,000 za ka biya a cikin kaza, ɗan interest ɗin kaza ne, ko mutane shi kenan wani sai ya klikin sai ya accessin sai ya karɓa ya babba details da ake bukata kuma yana biyan su kaga riba ce dai mutum yana kudin ruwa ba a shiga gidansa bara ana tsoro arkomi ma da almajirai tsoron shiga gidan suke wai saboda ana ga arkomi suna yin kwange ta tafi don haka ana ga tuwon gidansa akwai haramun a ciki Allah ji kan dan maraya yanzu ya ce haramun dan ce take gudu ko mutane suna binta suna sai sun kamo kuma lokacin da ya faɗa hakan ma faɗa jimawa to yanzu kuma masa tare ta ma ai ba amma batta tana gudun ba tare ta kawai ake daga ta yunkuro za a tsaya kaman a ce kadangare ne a bakin ramin da zuzu yake fita yana jiran sa ne ya fito ko ya lankwame Allah ka kubutar da mu To kaga wannan kalami na Abdullahi ibn Abbas a ibn Mas'ud yana nuna kenan ashe irin waɗannan laifuffuka zina da riba suna sabbabawa Allah ya halakar da al'umma. Shi kenan saƙon Allah yana da cutarwa a rayuwar musulmi. wa min marasilil hasan daga cikin marasil na hasan al-basri mun taɓa magana kan marasil hasan ko idza azhara an-nasu al-ilma wa bayya'u al-amala wa habu bil alsuni wa tabagabu bil qulubi وتقاطع الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم حسن البصري كي أمبت cewa إذا أظهر الناس العلم idan mutane suka bayyana ilimi wato ilimi ya bayyana a wajensu kowa in ka ji zai magana zai magana na matsalolin ilimi a faɗi kaza a faɗi kaza na ilimi fannonin ilimi a yi bayanansu ulumul qur'an mustalahul hadith a ja abiyat a yi wane ne da sauransu luga a yi dandakata azharul ilma idan mutane suka bayyana ilimi idza azhara an-nasu al-ilma wa dayya'u al-amal amma sai suka walakantar da aiki suka tosartar da shi ga ilimi kam amma kuma an kiyaye aiki da shi wa tahabu bil alsuni suka nuna soyayya amma fa da harce soyayya tsakanin musulmi da abin da ya kama da haka duk sun faɗa amma a harasa wata bagabu bil qulubi amma suna gaba a cikin zuciya wata kata'ul arham kuma suka katse zumunci yace la'anahumullahu azza wa jalla inda zalik Allah madaukaki sai ya tsine musu a irin wannan yanayi Allah ka tsare mu fa asammahum kuma ya kuruntar da su wa a'ama absarahum ya makantar da gannansu ba wai su zamanto a bayyane kurame ko makafi lallai ba amma sai zamanto kunnansu yanzu ba zai ji gaskiya ba idansu ba zai ga gaskiyar da suka karanta gani na basira da zai tasiri a cikin zuciya ba me ya jawo watsi da shirya da bin abin da Allah ta'ala baya so wa fi sunan ibn majah ya zo a cikin sunan na ibn Majah min hadithi Abdullahi bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhuma daga hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda kala Abdullahi dan Umar yake cewa كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نا كسانشي تكون جماعة goma minal muhajirin daga cikin muhajirai ma'ana mu ne mu goma ni ɗaya ne daga ciki inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna nan wajen annabi fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu da fuskarsa فقال سي النبي يا معشر المهاجرين يا كوتارا مهاجرين سوغوما yace khamsu khisalin wasu ɗabi'u guda biyar ko wasu abubuwa guda biyar a'udhu billahi an tudrikuhunna ina nema muku tsari wajen Allah kada ku riske su annabi ya ambaci waɗannan ababe guda biyar me yasa ya roƙa ma waɗannan muhajirai kada Allah ya sa ya riske su riske su saboda muƙabilin kowanne akwai niƙima daga Allah ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha إلا بتلو بالتواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ما ظهر الفاحشة في قوم الفاشا بتتبينا أتكن وسمتاني بالفاشا زناتش زناتش لواتي ما تقو الفاشا mafi rinjayen fassarar da malamai suke an fassar alfahisha ke bata taɓa bayyana a cikin wasu mutane ba a wata ruwaya fi ƙaumin ƙattu da haka ma yazo hatta a'lanu biha har sai da suka bayyana ta ba ma ɓoye suke ba tsaurin idan nasu ya kai bayyana ta suke yi me yake tsaurin idan da mutum zai sanya website ma inda za a dinga ganin su tsirara suna yin fasikanci ko mutum ya fito tiktok in an ce musulmi zai ansa kuma watakila zai je shi ma sallah masallaci lokacin sallah idan ya yi zai murna sallah amma zai fito kuma yana yin maganganu yana kara muradin liwaɗi ko tana kara muradin maɗugo suna yi ne ko ba sa yi suna yi. To, kaga an bayyana alfasha. To, wannan ba zai taɓa wakana ba in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin mutane, illabtulu bi tawa'i sai an jarrabe su da annoba ba ma guda ɗaya ba, annobobi. Don ya kawai da jam'i, ta'un, tawa'in. Sai an jarrabe su da annoba kala-kala. kowace annoba cikin ƙaddarar Allah take tafiya daga sama ne aka zazzago ta ƙaga ta waɗansu mutane suka yi annoba ne ɗaya bayan ɗaya wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw da kuma jinyayyuka waɗanda ba su taɓa kasancewa cikin magabatansu da suka shuɗe ba Allah zai ta jaraban su da wannan a dalilin me a dalilin bayyana alfasha baka taba jin labarin waɗansu jinyoyin a da duk aistir da kake karantawa ba amma yanzu ku gasu nan ɗaya wahidan tilwal akhar tun daga HIV ta zo ita kan ta zama darshan mata san gidan zama jinyoyuka kala kala gasu nan Ebola ne a'a COVID-19 ne COVID-20 ne gasu nan dai tunda aka yi 19 ka aizo wata za a yi 20 ma ko ko a samu wata a kaga mata wani sura jinyewu ka ga san nau'i nau'i yanzu kowa zai ka kalla ka ga mutum lafiya kalau ko da ya ce hawan jini ne ko ya ce diabetes ko ya ce alsa ita kan ma rasa ma mai alsa jinyewu ka dai ga san nau'i nau'i kala kala kowa da irin tasa wasu jinyoyin baka taba jin labarinsu a baya ba me ya kawo zinace-zinace da luwaɗi da maɗigo da wasu suke yi sai shafi wasu wanda ba su ci ba ba su sha ba wata ko fitnatan la tusiban nan ladina zalamu minkum khassa to kaga na ɗaya kenan annabi ya ce ina roƙa muku Allah kada ku haɗu da wannan bala'i wala na ƙasa qaumun al mikyal wal mizana kuma mutane ba za su taɓa tauyewa sikeli da ma'auni ba ko ma'auni da sikeli, mikiyal ma'auni, mizan sikeli, ba za su taɓa taɗifif kenan. Illa tulubi sinin, sai an jarabe su da sinin, a sabahun sanatun, a yi jadabun kenan. Wato fari, face sai Allah ya jarabe su da fari, rashin abinci, ba a tsaya a nan ba fa. sai ce wa shiddatul mu'na ko wa shiddatul ma'una da kuma rayuwa mai tsanani al-ma'unatu ma'isha kenan ba tsaya nan ba yace wa jawr sultan da kuma zaluncin shugaba ka duba fa tauye tauye mudu da skeli abin da yake jawo abu guda uku as-sinin wa shiddatul ma'una wa jawrul sultan fari tsananin rayuwa zaluncin shugabanni ka gani fa ba komai ya jawo ba tauye ma'auni da suke ne ma dama mutane suna yi to zai gadar musu da wannan masifa shugabanni su dinga zaluntar su suna cewa ai kaza ne ai kaza eh kaza din ne amma sun kasa fahimtan cewa ukuba ce daga Allah a dalilin wani laifi kasan matsalar da ake fama da ita a kasan nan kenan kullun tunanin da ake sai ana tuba hanyar da abun ya zo ba a duba me yasa abun ya zo kullum mu analysis ɗinmu hanyar da abin ya zo ai an yi magudin zaɓe ne wanda ya ci ba shi ake kaza ba ai inda kaza ne ai sojoji inda su ne da kaza ɗin ba za a yi ba an fi samun saniti a zamanin su a'a ai kaza ne ai menene ai kabilanci ne ake inda namu ne ana nuna yadda abin yake amma ba a duba menene yasa abin ya zo me yasa hakan ta faru ai Allah shi ne mukallibal kulubi to yanzu duk abin da ka gani za ka ga mutane sun saba yin ƙwangi a cikinsa in an ce taƙafif tauyewa ma'auni da sikeli kada ka dinga tunanin arkomi an wuce layin arkomi yanzu an wuce layinsa duk komai za ka ga a cikin hidimar kasuwa mutane suna yin taƙafif abu ne za a ce maka ma'auninsa 10 gram ne amma a zahiri bai wuce 7 gram ba ko 6 haka ake yi littafi ne kacal littafi folder da za a rubuta za a ga a rubuta maka 70 sheets amma in sai ka tsaya take your time kai counting an rubuta 70 sheets amma in kai counting sai ka samu 17 me yasa aka sa 70 din abu ne wanda turare ko wani abun fesawa za ga an sa ga ground ɗinsa amma zahiri ba haka yake ba yadi ne shadda an kawo an sa mata label ɗinta an kawo an ganta tana da quality mutane sun yi sha'awa sun saya yan sai a koma sai a yi da wannan label ɗin amma quality kuma less bai kai wannan ba to kaga wannan duka tauyewa mudu da suke ne tauyewa mudu ne da skeli mai sana'a ne an ce masa zo ka yi kaza ga yadda ake so ka yi aikin ya zo shi an jinga abin da zai amma ba zai yi aikin yadda ake bukata ba haɗan barin ma yana ta tafifi kun yi jinga nawa za a biya an ce kaza ne idan sun sai su yi birni ba su yanke ciyawar ba sun yanko wani busun ɗora akan wani abu ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجر السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا وما منع قوم زكاة أموالهم متى بذا ستبع hana zakkar dukiyarsu ba illa muni'ul qatru min sama sai an hana su ruwa daga sama dugo ruwa ruwa sai Allah ya hana su ruwa daga sama saboda ba a bada zakka falawla al-baha'imu lam yumtaru inda ba dan ma dabbobi ba da ba za a yi musu ruwan ba ruwan da kake ga wani lokaci ana yi ma an yi shi albarkacin dabbobi ne inda ba na albarkacin dabbobi ruwa ya fito ciyayi su fita su ci su samu abin da za su sha ba da ba za a yi ruwan saman ba inda dan mutane ne me yasa saboda sun ki ba da zakkar da Allah ya ba su ajiyar kuɗi ya ce ku fitar daga ciki Allah ya ba su ajiya na kuɗi sai ya ce to lokaci kaza ka auna kaza ka fitar ka ba wa bawa na wani da bawa na wani ya lissafa takwas to shi kuma sai ya ki ya yi wakilcin da Allah ya sa shi to kaga lokacin da zai mutu ya bar dukiyar Allah ya karɓe ta ya sake bai ma wasu to anan kuma sai ya ansa tambaya ko amma da ya jawo waɗanda suke raye fitina saboda kin bayarwa ya sabbaba an rike ruwa a sama kuma ubangiji nan da yace falal baha'im lam yumtaru wani lokaci ubangiji yana da hikima sai a tafka ruwa in an tafka ruwa sai mutane je su shuka har ma a yi a yi fure a gyaggyara ya tashi sai lokacin da ya fidda kai ya soma dusa sai kuma Allah ya rike ruwan ai ƴaƴan ba su fito ba dusa ce amma ga karmami shanu su lafiya lau sai a sare karmamin a ba su dama don su aka yi sai su ci kayan su ciyawar da ta riga ta fito kuma shikenan dabbobi su ci lokacin tana koronta suna ci suna kyau suna shan ruwan da ya taru jaki shi ma ya samu rabansa amma ɗan adam an hana shi ya yi ɗawainiya ma dabbobi ولولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم الأحد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم متاني براس دنگا ورور القور الله با إلا سلط الله عليهم عدوا نعم الأحد أحد الله face sai Allah ya mamayar da makiya a kansu min gairin wanda kuma ba su ba kuna musulmi sai Allah ya sanya arna su zo su mamaye ku ba yadda kuka yi irin jarabar da muke gani yanzu a duniyar mu ta yau ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum amma kullun gani muke muna da mafita kuma abokan gaban namu wai su ne za su zo su ce mana ai ga mafita ga mafita kaga mun bautar da kanmu ba komai ya sanya ba warware alkawarin Allah bai tsaya ma a taslidi kawai ba fa aka zo ba a ma fi aidihim su rika kwace abin da yake hannunsu ba haka ake ba su je kasar musulmi su kashe musulmi su kama shugaban kasan su kashe kasashe nawa suka yi haka wani su kama shi su daure sun je iraki sun kashe shugaban kasa suka kakkashe duk wanda suka ga dama kuma suka ci gaba da kuma arzikin kasar har yau tare da kawance na ‘yan uwansu rafe ba ‘yan shi'a, sun zo su Libya sun kashe shugaban ƙasa, sun wawashe arzikin da aka tara, kuma yanzu ma suna nan da ƙasar a hannu suna ci gaba, sun je sun wargaza Siriya, haka suke yi sun je sun wargaza Sudan, sun kama shugaban ƙasa, ana ɗiban arzikin, mu magari sun ce za su zo mana, duk mai kawo warware alkawarin Allah kaga ashe zunubi ba karamin musiba ke jawo sai ya hana dan adam je rayuwar duniya gaba daya kuma in har bai sulhu da ubangijinsa ya kyautata ba to lahira sai ta fi tsanani Allah ka tsare mu وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم هذه وانا مصيبة وما لم تعمل أئمتهم كما shugabanninsu ba za su ƙi yin aiki bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabihi da abin da Allah maɗaukaki da buwaya ya saukar a cikin littafinsa ba a ƙi yin aiki da Qur'ani a ƙi yin shari'ar Allah illa ja'ala Allahu ba'asahum bainahum sai Allah ya sanya gafin su a tsakaninsu su ne yanzu su cire takobi wancan ya cire takobi kuma su dinga yakan junansu kuma suna musulmi ina haka yake faruwa musibar duk sai kaga ta zo ta yi rubdugu sai kaga waɗannan abubuwan da aka ambata guda biyar duka an samu al'umma tana yi kuma sai ga waɗannan musiba guda biyar ɗin sun yi rubdugu a kansu haka ne ko ba haka ba amma kuma a hakan wai sai kaga mutane ba su gane menene ya jawo ba saboda batan basira fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ba ido yake makancewa ba zuciya ce take makancewa in zuciya ta makance sai a kasa gane inda maganin yake ga magani a gonar yaro amma kash rashin sani sai kasa kamowa kullum a cikin maganar da ake idan an fada wata musiba ko wata musiba tana intishari wai sai ake duba yaya abin ya zo ai ta kusurwa kaza ta kusurwa kaza ne yazo eh haka ne ta kusurwa kaza da kusurwa to amma me yasa yazo to anan ne idan an hankalta sai aga cewa ai nafsi ya ce in an yi kaza kaza zai faru to aikata kazan ba a yi eh ana yi to a daina mana aga cewa ubangijin zai canja ko ba zai canja ba Allah zai canza amma ma da mu a koma kuma zai sai koma wa yana utum udina haka lamarin yake to kaga ashe babu abin da yake jawo musiba ga bawa a rayuwarsa kamar sabawa Allah wa fil musnad wa sunan min hadith amr ibn murwata an salim ibn abdul ja'ad an abi ubaidata ibn abdullah ibn mas'ud an abihi qala an samu daga cikin musnadi na Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Abi Dawud daga hadithin Amr ibn Murwa shi kuma ya jiyo daga Salim dan Abil Ja'ad daga Abu Ubaida dan Abdullahi dan Mas'ud ya jiyo daga wajen babansa Abdullahi dan Mas'ud kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة فجاءه الناهي تعذيرا فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a cikin waɗanda suka zo gabaninku yahudu kenan kana idza amila al-amilu fihim bil khati'a idan wani mai aikin sako ya aikata sako a cikinsu, khati'a ana ana nufin sako. Ja'ahun nahi ta'aziran, mai hana shi sai ya zo, yana mai masa gargaɗi, ko yana mai mika uzuri da Allah kenan. Ya zo ya masa wa'azi, me yasa za ka aikata kaza, kar ka aikata kaza, ba ka san Allah ya hana ba. fa'iza kane min gadi amma idan washe gari ta yi, wancan kuma bai daina laifin nasa ba, jalasahu kuma zai zo ya zauna da shi, wa wakalahu kuma zai ma ja shi a jika, wa sharabahu kuma zai sha abin sha da shi, yanzu an zama ɗaya. ka annahu lam yarahu ala qadiyatin bil ams tamkar dai bai ganshi shine yake laifi jiya ba falamma ra Allahu azza wa jalla zalika minhum yayin da Allah ta'ala ya ga irin wannan ɗabi'a ga cikin su daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'din sai Allah ya buga zukatan sashen su akan sashe sai zukatan ta garwaye ta zama daya wanda yake marar laifin da mai laifin sai zuciyar ta zama iri daya sai zamanto mai israri akan laifi yana yi sannan shi kuma wancan baya ganin laifin a matsayin laifi thumma la'anahum sannan sai Allah ya tsine musu ala lisani nabiyihim Dawuda wa Isa ibn Maryam a bisa harshen annabinsa annabi Dawuda da Isa dan Maryam da Allah ya ce la'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا kaga sai Allah ya siffanta su da haka Allah ya tsine musu akan harshe annabi Dawud da Isa dan Maryam ba dan komai ba saboda ba sa hanawa akan laifi da ake aikatawa kuma suna jibintan ma waɗanda suka kafirta ba matsala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin waɗannan yahudu da abin da ya same su yace wallazi nafsi muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar muhammad ke hannunsa shine Allah la ta'murunna bil ma'rufi ko dai ku wannan al'umma ku rika umarni da kyakkyawa abinda shari'a ta sani al ma'ruf wala tanhawunna anil munkar kuma ko dai ku dinga yin hani akan mummunan aiki da'iman wala ta'khudunna ala yadi safihi ko dai ku rike hannun wawa ku jawo shi gashi can zai afka rami sai ku kama hannunsa ku fusgo shi ko baya so ya dawo inda ba zai fada ba ma'ana mai laifi kenan ku hana shi wala ta'tirannahu ala alhaqqi atra kuma ku maido shi zuwa ga gaskiya maidowa ta'tirannahu ala alhaqqi al-khattabi yake faɗa cewa abinda ake nufi ai taruddannahu alal haqqi kenan domin al'atar asali yana nufi al'atafu ne ko attafanni jingina a rako mutum jiki ko kuma a karkato da shi jiki shine asalin wato al'atar to la ta'tirannahu alal haqqi atra kuma ku jawo shi zuwa ga gaskiya ku maido shi zuwa ga gaskiya maidowa ko dai ku yi haka aula yadribanna Allahu bi qulubi ba'dukum ala ba'd ko kuma kuma Allah ya buga zuciyarku sashen zuciyarku da sashe sun mala yal'anannakum kama la'anahum kuma ya tsine muku kamar yadda ya tsine mu wadancan Allah kama na tsari ya rabbal alamin duk lokacin da ake laifi ka nuna mai laifi ba ka son laifi ba tsanani ba ne kai tsananin ne hakan ake so in dai mutum ya israri akan laifi yana laifi kuma baya koye laifi kuma laifin yake so yi masa nasiha in kuma ya nuna shi laifin yake sha'awa ba zai daina ba to ba me hada ka da shi ina ruwanka da mu'amala da wanda yake sauran ido ma ubangiji sai dai mu'amalar da ta zama ta dole amma mu'amala ta soyayya ta jibinta ta lazumta ba kai ba shi ai malam mai ahlar ma yace wala yahillu lahu suhbata fasiqin wala mujalasatahu bi ghairi darura baya halatta nau'o'in mutane nawa ne mun karanta cikin tazkiyatun nufus nau'o'in mutane wanda zaka mujalasa da su guda nawa ne kowanne akwai category din sa to in mutum ya dage akan laifi ba kai bashi amma ma dama mutum kuma yana laifi kuma ana da farko ana kinsa ana masa wa'azi kuma daga baya shikenan sai ga kawai shi bai daina laifinsa ba kuma ya narke a cikin jama'a kuma ana zaune kuma ana zaune kaga mutum ya sha giya kuma kana masa murmushi me haɗa ka da murmushi me haɗa ka da yi wa ɗan giya murmushi ai ba kai ba shi ko ko kaga mutum ya zo shi yana yana yana itirafi da zina kuma ya zama abokin zama bai dace ba ma dama ana haka to shikenan zuciya sai ta zama ɗaya zuciya sai ta zama ɗaya. Mai laifi yana laifi ana masa nasiha, yana ƙi, ana rabuwa da shi, yana ƙi, ana zama da shi, yana ƙin dainawa, to a hankali, a hankali, in har bai samu nasara ya ja mutum shi ma zuwa ga laifin ba. To sai ya zamanto shi wancan ɗin yanzu ya daina ganin wannan laifin da wannan yake a matsayin laifi. To kaga zukata sun zama ɗaya kenan, an buga zuciyar da wannan. kuma tsinuwar Allah sai ta samu duka da mai yin da wanda ya bada goyon baya wa zakara ibn abi dunya an ibrahim ibn amr as-sanani ibn abi dunya ya ambata wato daga ibrahim ibn amr as-sanani yake cewa أوحى الله إلى يوشع بن نون Allah ya yi wahayi zuwa ga Yusha'u ɗan Nun, inni muhlikun min ƙaunika arba'ina alfan, arba'ina alifan min khiyarihim wa sittina alifan min shirarihim. Annabi Yusha'u ai shi ne wanda Allah ta'ala ya kai banu Isra'ila ƙasar Sham a ƙarƙashin jagorancinsa bayan an fito daga taihi, arba'ina sanatan yatihuna fil ard. ciki annabi haruna ya rasu annabi musa ma ya rasu ya wasiya yusha'u ya zamanto jagora yusha'u kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin hadithin da ya inganta a bukhari cikin kitabul ilm wa idh qala musa li fatahu la abrahu yusha'u ne annabi ya ce ai shine yusha'u cikin hadithin abdullahi dan abbas to shi ma sai zama annabi manzo To nan shi Ibrahim ibn Amr as-San'ani yake cewa auha Allahu ila Yusha duk da bai kawo isnadi ya rafa ai zuwa ga Annabi ba ko? Auha Allahu ila Yusha ibn Nun Allah ya yi wahayi zuwa ga Yusha dan Nun Inni muhlikun min qaumika arba'ina alifan min khiyarihim ni zan halakar da mutum arba'in a cikin mutanenka min khiyarihim daga cikin mutanen kirki masu daraja zaɓaɓɓu wa sittina alifan min shirarihim daga cikin shirgin ‘yan iskan kuma nan ma zan halakar da mutum dubu sittin, dubu arba'in daga mutanen kirki fa, dubu sittin daga mutanen banza a shararai. Ƙala sai Yushau ya ce, Ya Rab, ya Ubangiji, هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار waɗannan ashararai ne an halakar da su jaza'an wifaka ne to me kuma ya shafi waɗanda suke su kuma mutanen kirki zaɓaɓɓu ƙala sai ya ce innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum zan halakar da su ne saboda ba su taɓa yin fushi da fushina ba kuma suna zama da waɗancan ashararan suna cin abinci suna shan abin sha. Kaga ashe zama da mutanen banza kuma an san suna aikin banza yana sanyawa azabar Allah da za ta shafe su ta shafe shi. Kuma ana so mutum ya yi fushi da fushin Allah. ma'ana abin da Allah yake fushi a kansa shi ma sai ya fushi a kai abin da Allah ya yarda da shi shi ma sai ya yarda da shi ai wannan yana daga cikin son Allah wa zakara abu umar ibn abdul bar an abi hazzan qala ibn abdul bar ya ambata daga Abu Hazzan kala yake cewa ba Allahu azza wa jalla malakai ne ila ƙaryatin. Allah maɗaukaki ya aiki wasu mala'iku guda biyu zuwa ga wata alƙarya. Umarnin da aka ba su an dammira ha bi man fiha, ku je ku ku rikita ƙasar gaba ɗaya ku darkake ta. Eh, ku darkake ta da waɗanda ke ciki gaba ɗaya. Duk fawajada fi ha rajulan qa'iman yusalli fi masjidi amma da suka je sai suka ga wani mutum yana tsaye a cikin masallaci yana sallah salihin bawa kenan faqala sai suka ce ya rabbi ya ubangijinmu inna fiha abdaka fulanan yusalli ai a cikin wannan alƙarya akwai bawanka wane yana yin sallah kaga annabi Ibrahim shi ma da aka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin me ya faɗa sai ce inna fi haluta to ai akwai ludu a ciki ko aje ku halakar da wannan alƙarya ce nahnu alam bima fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu shi kan kaga an tsayar da shi ko saboda shi dama wa'azi yake musu suka kishi har za su halaka shi shi wannan mai sallah yana cikin alƙarya ta mutanen banza yana ta ibadarsa faƙalar Allahun azza wa jalla sai Allah maɗaukaki ya ce dammiraha wa dammirahu ma'ahum ku darkake ta shi ma ku darkake shi tare da su fa innahu ma ta'ammara wajhuhu fiyya qattu domin fuskarsa bata taɓa gintsewa saboda ni ba sam eh ta'ammara ta'ammur shine gintsa fuska fuskarsa bata taba gintsewa fiye saboda ni ba ma'ana ana sabon Allah ka gintsa fuska ka nuna baka so ka tashi a wajen ka bar gun ka rabu da wanda yake sabon Allah ba kai ba shi wannan niyya na ga yanzu kana canja min da na maka nasiha na ce ka daina kaza kake haba mu da muka tashi tun muna yara to ai ka canja yadda muke yara kuma ka saba ma Allah ya zan yi ci gaba da mu'amala in kana so mu'amala ta ci gaba ka zo ka kyautata ka kyautata ka daina kaza ka daina kaza shikenan sai zumuncin mu ya ci gaba to me za ka yi tsoro ai ba a kunya wajen isar da sakon Allah ko wajen mu'amalantan mutumin banza ba a jin kunya shi bai ji kunyar Allah ba to kai sai ka ji kunyarsa sa wa ya fi cancanta a ji kunyarsa Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu shi bai ji kunyar Allah ba kai kuma sai ka ji kunyarsa to kaga abin da ya jawo sako da suke yi da kuma kin hana sako ashe abu biyu ne can Allah ba mu kissa ashabus sabti ai was'alhum an karrati allati kanat hadirat al-bahr suka rabu kashi uku kashi ɗaya suka yi laifi, kashi ɗaya suka hana laifi, ba su yi ba kuma sun hana, kashi ɗaya kuma suka ce, lima ta'izuna qauman Allahu alaikum aw yu'adhibuhum azaban shadida ina ruwan kuma da wa'azi ga mutanen da dama Allah zai halakar da su ko musu azaba mai tsanani tunda sun je sun yi laifi to ku hana su ma sai ba su hana su ba suka ce ma'azaratan ila rabbihim wa la'annahum yattaqun uzuri muke mika zuwa ga ubangijinmu cewa mu ba mu yi ba kuma mun hana su ashe abin da ake so kar ka yi kuma ka hana me yi inda ba za ka hana me yi ba ka bar abin a zuciyarka kawai sai idan baka da istida'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam tastati' fa bi lisanihi fa in lam tastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman in kaga abin ki kana da iko to hana in ya kama ka sa hannu ne ka sa sai ka hana wanda ba zai iya ba ba shi da iko sannan kuma sai ya wa'azi wanda ba zai iya wa'azin ba ma saboda wa'azinsa ba zai ɗauka ba ko shi ba ahalin da zai yi wa'azin ba ne ko yin wa'azin zai iya jawo masa fitina da shi da masu wa'azi to sai ya shiru ya rabu da su sai a ƙi abin a zuciya wa zalika adhaful iman saboda ai wa'azi yana cikin imani a cikin wannan maratib na aikin aiki eh man summiyal amalu imana bukhari ya kulla wanda ya kira aiki a matsayin imani da aka ce wa zalika adhaful iman ai adhaful a'mal ba wai wancan din imanin sa yayi kasa akan na farkon bane ba wai ya gaza bane a'a aikin nasa ne shine mafi karanci a cikin aikin da ake yi dan ana laifi shine ma'ana na hadisin mun fahimta ba wai ana nufin zalika abu abul iman shi yana da raunin imani bane a'a ba yana raunin imani bane aikin da yayin ne aiki na hana laifi to wannan shine mafi karanci babban shine hana kasa da shi kai wa'azi ko da ana ci gaba da yi dai kana wa'azin kaninsa kuma shine baka da iko ɗayan biyu to sai ka kyaba cikin zuciya kai dai kai baka yi ba kuma ka kyaba kuma zaka nuna a fuska ai ba wanda ya sai hana ka gintsa fuska kam sai ka gintsa fuska in ka gana yi kai baka ce komai ba ya kaga kana gintsa fuska to ni na sama baki ne abin da kake yi zai zalunce ka saboda ya fi ka yana da iko yana da hukuma zai daure ka kuma ya aiki kai kuma ka gan shi ka gintsa fuska To kaga wannan abin da ya jawo masa bai yi fushi da fushin Allah ba. Kinan bayan laifi yana jawo wa mutane musiba, kuma ƙin hana laifi shi ma yana jawo wa musiba. Alal aƙalli mutum ya nuna gintsewa da rashin sake fuska ga wanda ya san yana jira'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ga saboda lokaci ya gabato sai mu tsaya a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum